الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شيء بركة رسول الله ألفية بن مالك رحمه الله تعالى yau muna sha shidda ga watan jumadal ishirin da shidda ga watan jumadal ula hijira dubu ɗai da ɗari hudu da arba'in wanda ya daidai da biyu ga watan biyu dubu biyu da sha tara miladiya za mu tashi baiti na ɗari bakwai da hamsin watan harkon babin alhikaya ce ishki bi ayyin maliman kurin su il عنه بها في الوقف أو حين تصل ووقف الاشتمال منكور بمن والنون حرك مطلقا وأشبعا وقل مناني ومنين بعد لي الفان بابنين وسكن تعدلي وقل لمن قال أتت بنت منه والنون قبل المثنى مسكنه والفتح نظر وصل التاء والالف بمن بإسر ذا بنسوة كلف وقل منونا ومنينا مسكنا إن قيل جاء قوم لقوم فطنا وإن تصل فلفظ من لا يختلف ونادر منون في نظم عرف والعلم احكينه من بعد من in ariyat min atifin bi haqtaran na'am wannan shine karshen babin hikaya wato wannan fasali ya sa masa suna al-hikayat hikaya wato kwaikwayo ko kuma koyi ga istilahin malaman nahwu abinda suke nihi da hikaya shine mai magana yayi huruci irin yadda yake wato yake son ya kira ku magana kamar ga wanda ya dauko ta daga shi yadda ya faɗi maganan nan ka dauko ta kawo haka to sai a ce kai hikaya ka faɗi kaurin nan yadda ya faɗi shi shine an tantika bi muslima na taka bi hilmu takallim kai huruci da gwargwadon irin abin da mai magana ya huruci da shi ko kuma an tantika bi ba'di ma na taka da hilmu takallim kai huruci da ba'alin abin da mai magana ya huruci da shi ko kuma kashi na uku ka yi huruci da mayu addi a irabu waton abinda li'irabin wannan magana ke hukuntawa duk wannan dai kana yin wannan hikaya ne don ka sanar da cewa akwai alaƙa tsakanin wagga magana da kake yi da waccan da wancan ya faɗa misali kamar ka ce ƙala zaidun amurin mun ɗaliban ƙala zaidun zaidu ya ce amurin amurin muntalikun mai tafiya ne wacce amurin muntalikun zai bi da haka ka riga hikaya ina kai yadda ya ce ce ka faɗi amma inda zance na za ka faɗi za ka ce ƙala zaidun ƙaula amma yanzu da yake hikaya wancan magana ce za ka yi sai ka ce ƙala zaidun amurin muntalikun na zai faɗi ta amurin muntalikun ɗin haka ɗauko ka faɗi a kai ba kai ka faɗi ba ku hikaya wannan ƙaunin ta yi ta kawo magana ta yi don a san cewa wanga abin da ka hurta kace amrun mundalikun shi a ainin maganar da zai dai unwan da ita da alfazu ɗinta da ma'anar tata duka da su yi unwan wannan shi ake kira ainihin hikaya ko kuma kai nufi da ba'alinsa ba gaba ɗayan maganar ba ka kawo rabi sabbar rabi kila abin da ya faɗi ya yi zairun mundalikun sai ka faɗi ɗaya zairun mundalikun ɗin ba ka iya kawo saura ba to in mun ka dibi wannan ta'arifi za mu iya cewa hikaya kenan ta kasu gida uku in ma dai hikayatul kalami kulli kan hikaya magana gaba ɗaya ne wannan ana yi ne ne bil qauli al-mahki shi aka ce ma al-mahki bil qauli kamar irin yadda ibnu malik ya ce qala muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillah khayra maliki kaga ce qala muhammadun huwa ibn maliki me ya qaulu me yace cewa ya ahmadu rabbillah har zuwa ƙarshen alfiya gaba ɗai wannan muhalli ne na suma maƙulul ƙauni shi ne mahakiyun bil ƙauni kenan kuma shi ma akwai mahakiyun bitasmiya wanda ake yi na jumloli shi kuma da abin da ya kama da jumloli kamar ka ce qultu amrun muntaliqun na ce amrun muntaliqun ko kuma ka ce qala ta'abbada sharra ta'abbada sharran ya ce kaga ta'abbada sharra in ka dubi asali ne jumla ce asali ta'abbada fi'il madin nan fa'il na nan ciki sharran shi amma tsuru ne qala ta'abbada sharran amma sai kai hikaya wannan kaulin kace eh qala ta'abbada sharran ko kuma kila wani mutum suna ne amrun qa'im sai ka ce qala amrun qa'im hawa amrun qa'im ya ce kaza ko qala daraba zaidu suna ne kila daraba zaidu irin qala baraka na haru eh baraka na haru kaga jumla ce amma an mai shi ta babu tasmiya hawa kaga an mai shi suna to irin wannan da yake shi ba ba shi yayi ba shi yayi magana nan ba kuma ba shi zai magana anan ba to na biyu kuma hikayatu ba'd al-kalam shine hikayat wani ba'alin magana yanzu ba'alin ba gaba ɗayan magana ya dauko ba'alin da ya hikaya na uku kuma hikayar li'raji yadda yake kamar yadda muke cewa suratul mu'minun kaga asalin qad aflaha al-mu'minun sai mu ce dai suratul mu'minun amma da li'raji kamata ya mu ce suratul mu'minina to amma sai mu tsaye suratul mu'minin yadda an kashe kai to irin wannan shi kuma shi aka ce ma hikayatul irabi to shi zai magana anan hikayatul irabi din shi abin da zai tattaunawa da shi a cikin wannan babi da da kuma wancan na na, na jude hikayatu ba'dil kalai shi hikaya wani ba'ali na magana to sai dai ya fara da na hikayatul irabi wanda ya bayani ne ana yi ne da ayyu ko kuma zaman in an kai nuhin hikaya abin da an na kira. Ga asali kan, in za a yi hikayen na kira, to a yi hikayen nan ce da ayyu dama. Abin da asali a ambace su, a ambace abin da an kai hikaya, kamar yadda aka wa ma'arifofi. Saboda dama shi a ƙa'ira hikaya. In za a yi hikaya, za a faɗi abin nan, a faɗi wannan ainihin abin da mai magana ya faɗi. Wannan shi a hikaya. In an kawo mutum tambaya. Durin shafara ya ce, Ishki bi ayyin maliman kurin su in, anhu bi hafil waƙafi, au fi na tasir. Wato, ishki, ka yi hikaya, ka yi hikaya maliman kurin su in, abinda an ka yi tambaya na abinda shi kuma mankurin na kirana. Su ila anhu bi ha kuma an tambaye shi bi ha ai bi ayyin, da ita ayyin. To, ka yi hikayen nan nashi bi ayyin za ka yi hikayen nan da ayyu fil waƙafi shin tsayawa na za ka yi aushi na tafsil ko kuma wucewa za ka yi da magana to za ka yi ainihin hikayen nan da ayyu ayyu wannan da ka sani ta istifali haka nan ita maman abinda asababin wannan ya ka ce ma ja'ani rajulun to ga ƙa'ida idan za ka maimaita lafazin na rajul in ma dai kamar mai tashi shi na ma'arifa ko kamar mai tashi shi na kira shi ne ka'ida kamar yadda yake in kamar mai tashi shi na kira ya faɗo shi na kira kamar mai tashi na kira shi ka'ida hikaya yadda abu yake ta kawo shi to in kamar mai tashi yana na kira duk da shi a kiyasi to ba za a samu daidaito ba saboda mi ka'ida in na kira ta maimaitu so biyu جاء رجل فأكرمت رجلا to tagaya wannan suna na harko ba shine ne ba kaga shi kiyasi amma kuma zai ba da hukuncin da bai dace ba kamar yadda suke cewa wato inna ma'al usri yusra kaga mutane da yawa suna umani li kulli usrin yusrayn inna li kulli usrin yusrayn lalle kowane maki guda akwai sauki biyu tare da shi kowane maki a ciki gudana ko da akwai sauki biyu tare da shi wannan sun ɗebo shi daga faɗar Allah maɓarakin sarki fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra daga an ce inna yusra haƙiƙa sauki ma'al usri yana tare da maki an ka faɗi yusran da na kira an ka faɗi al usru da al kaga shi ne aka magana sannan aka komai mai da an ka ce kuma inna ma'al usri yusra kuma hakika wannan al'usur din da an ka ambata na harko shine yanzu aka kuma ma'arifa awo aka arrafa shi shi da aka ce yusuran wani sauƙi na daban ba wancan na farko ba awo dan shi wani waƙi yace idza stabdat bikal balwa fakkir fi alam nashrah wa usrun bayna yusrayn idza fakkarta hu tafrah duk wata musiba da ta tsananta gare ka idza stabdat bikal balwa to fakkir fi alam nashrah kai tunani cikin suratu alam nashrah wa usrun usruna nan bayna yusalin tsakanin sauki guda biyu duk wata wahala to tana tare da sauki guda biyu to yace za ka karta mun da fara in kai wanga tunani za ka yi farin ciki to anan da asali in za a yi hikaya abu yadda yake a faɗi shi to sai dai nan in an kai maimaita na kira da na kira zai bada wato ba daidai ba to dan shi za a kawo ainihin ma'arifa kamar yadda Allah ya ce kamar arsalna ila fir'auna rasulan fa'ata fir'aunur rasula saboda yan ce fa'ata fir'aunur rasulan to wani manzo ne na daba ba wannan na farkon ba idan shi ta aka maimaita ainihin an rasula din da da al wannan shi ake kiyasi to kuma in kasa al din baka baka yi hikaya ba to dan shi ita ai din sai aka umwani da ita in dai za a yi abinda an na kira ne to ba maimaita shi ake ba kawai za a yi umwani da ayyu ko man ɗayan biyu za a yi umarni da ayyu ko kuma a yi umarni da man don shi yace ishki bi ayyin maliman kurin su ɗin ihiki ka yi hikayar masu ila abinda an ka yi tambaya an hudaggare shi liman kurin ga abinda an na kira to ka yi hikaya ta yi bi ayyin da ayyu don haka in suna na wanda an na kira ba wai maimaita shi za ka yi ba kawai kai umarni da kalmar ayyu wannan kuma kowane duk abin da ya tabbata gare na al'iraji za ka ba shi in ifradi in tasniya in jam'i duk ayyun nan za ka ba kamar misali wani na ya ce ma ra'aitu rajulan su ba ka ce mai ayya rajulan sai ɗaya ka ce mai ayyan ra'aitu rajulan sai ka ce ayyan ja'a rajulun sai ka ce ayyun wanne marautu biyar rajulun sai ka ce ayyin haka nan kawai za ka yi ayyu ɗin ita za ta tsayawa ba ka maimaita rajulun ɗin sai in ka saboda in ka maimaita shi za a gaba wancan rajulun ba kuma ba ka kawo shi da ma'arifa saboda ba ma'arifa na da shi kuma na kira na da haka sai ka in wani da ayyu ayyu ɗin nan au ka istifani ayyun wanne sai ka hikaya ta haka nan da da ainihin sai ka yi mata li'irabi ayyun ayyan ayyan ra'aitu rajulan sai ka ce ayyan matsayin rajulan din nan ko mi an matsayi ne na nasba shi zaka ba ayyan ne maratu ga rajulin rajulin din nan jarra gare sai ka ce ayyan shi ma kai jarra in raf'a gare shi ma kai mai raf'a sai yace fil waqfi wajen tsayawa aw shi na tasil ko kuma lokacin da zaka wuce wato hikayat wanda za a yi da ayyu bata keɓanta wajen waqfi ko wajen wucewa ba duk ɗai in tsayawa za ka yi za shi in wucewa za ka yi shi ma dai dulle irabin za ka yi ayyun ayyan ayyan wannan misali da mun ka yona ainihin ayyan ayyan ayyun na ainihin wakafi kenan in kuma wucewa na za ka yi sai ka ce ja'a ni rajulun sai ka ce ayyun ya haza ra'aitu rajulun sai ka ce ayyan ya haza wani su rajulun sai ka ce ayyin ya haza shi ma duk za ka yi kaga wasili ke to duk wannan da wasili da fasili da da waqafi duk haka nan zaka yi to amma in zaka yi waqafi wajen mansubi da qa'ida waqif alal mansubi minhu bil alif shi qa'ida dan haka sai kace ayya in waqafi zaka yi ra'aytu rajulan sai kace ayya wato wanne daga cikin mutanen ka gani wajen marfu'i da majruri shi kuma sai kai sukuni ja a rajulun sai ka ce ai ai marabtu bi rajulun sai ka ce ai ko kai ishmani marabtu bi rajulun sai ka ce ai in gwamma ta ja a rajulun sai ka ce ai wajen gwamma in kuma kasara ce marabtu bi rajulun ai wajen kasara leɓon ka zai nuna cewa kasara kan nuha ko gwamma kan nuha ai ko ai kuma haka in zaka yi hikayar mufradi muannasi shi ma in wajen wucewa sai ka ce ra'aytu imra'atan sai ka ce ayyatan ya fata ja'at imra'atun sai ka ce ayyatun ya fata maratu imra'atun sai ka ce ayyatin ya fata haka wajen wakafi sai ka ce ayya raf'an wa nasban wa jarra shi kan ayya ayya ja'at imra'atun sai ka ce ayya maratu imra'atun ayya ra'aytu imra'atan ayya haka wajen tasniya shi ma wajen raf'a da yace ja'a rajulan sai kace ayyan ayyanina sai kace ayyan ra'aytu rajulayn sai kace ayyay ayyay marartu bi rajulayn sai kace ayyay in wajen jam'i na ja'a rijalun sai kace ayyun shi ma kenan ayyun marartu bi rijalin sai kace ayyin ra'aitu rijalan sai kace ayyin raf'an wa nasban kenan in mata na kuma wato ja'at nisa'un sai kace ayyatun ayyat ra'aitu nisa'an ayyat maratu bi nisa'in ayyat wannan shine luga wadda an mafi shahara duk da suna da wata luga wadda cewa ita ayyun nan ga mu'annasi da jam'i za a bar ta bisa ga ifradi in mu'annasi na suna nan mufradi in jam'i na shina nan ayyukan nan musulun mafarji ba za a yi masa wannan amma dai wannan lokacin ƙarfi wadda da mun kaɗu da farko ita an luga wadda a shuhura shahararren luga wannan shine takaitaccen bayanin da ya yi game da ainihin ayyu ya ce ishki bi ayyin maliman kurin su'il ka yi hikaya da ayyu da duk wani abu wanda an na kira wanda su'ila anhu an yi tambaya game da shi biha da ita ayyu din nan to kai hikaya ta yi fil waƙafi wato lokacin waƙafi alhi na tafil ko kuma lokacin da za ka wuce ga magana duk ɗai na raf'a ne wajen nazba ne wajen jarra ne wajen tasiri ne wajen tanisi ne wajen ifradi wajen tasniya duka ɗai kama irin misalan da muka ba su ake sannan ya ce wa waƙafa ne shi maliman kurin biman wa nuna harrik mutlaƙan wa ashbi an wato nan yanzu ya shigo bayani akan man dama mun ce su biyu ne ake hikaya ko ayyun ko man ɗayan biyu to ya shiga bayani akan man tare da na kira ya ce wa waɗafa ne shiki maliman kurin ishki ka yi hikayar maliman kurin abinda ya tabbatar ma na kira to ka yi hikaya ta yabi man da ainihin man shi ma dai abinda ya tabbatar ma ainihin mankuri yadda ka yi hikaya ta yi da ayyu to za ka iya hikaya ta yi daban amma ya ce wa nuna harrik mutlaka sai dai ka yi wasalin nuni kaga man nuna ɗin tamina sakina ce to yanzu ya ce kakka yi mata sukuni harrik mutlaka waton koyaushe ko'ina ta wa wannan nuna ɗin nan tashi ainihin wasali harrik sannan bayan ka yi mata wasali wa ashbe an ka ƙwadda wasalin nan sai in fata ta sai alifin ya haihu in don mata sai wawu ta haihu in kasara ta sai ya'u ta haihu duk haka nan za ka yi ne sai ka ce wani mutum ya ce ma kama rajulun sai ka ce mai manu kama rajulun sai ka ce manu wato maimakon ka ce man sai ka ce manu ra'aitu rajulan sai ka ce mana mana marartu bi rajulin sai ka ce mani wannan ga mufradi kenan muzakkari waɗannan alfazu da ire-iren su duk na man waton ana umarni da su ga musanna da jam'i amma wa ba mu'urabbai za a ɗauke su ba za a ɗauke su ne mabiniyata iyaka an ƙara wannan wawu ko alifu ko ya'u don a nuna yanayin abin da an kai tambaya gare shi marfu'i na musanna na jam'i na amma man gaba ɗai duk inda take tana nan bisa ga asalinta na mabniyin ala sukunin muqaddar mana amin zuhuriha wato almunasaba allati ishtalabat ishtalabaha harful hikaya harafin hikaya shi jawo mata wannan wawu din nan ko alifin ko ya'u amma man din nan tana nan bisa ga asalinta na cewa za a gina ta bisa ga sukuni to shine yace wa qul manani wajen tasniya ta muzakkari sai ka ce manani wa manaini da manaini ba'da li ilfani bi bunaini wa sakkin ta'dil wato wa qul manani ka ce manani wajen almusannal muzakkar ba'da li ilfani bayan ka ce li ilfani ina da abokai waɗanda suka saba da ni guda biyu sai ce ma manan waɗannina manan manan ana sun nuna ɗinnan sai su kunanta manta sai ka ce manan bibnaini tare da kuma ibnaini wato ra'aitu ibnaini sai ka ce manayin shi kuma wajen nasba ko wajen jarra sai ka ce manayin wajen raf'a sai ka unhan da alifin yadda ka san musanna kenan manan wajen raf'a wajen nasba sai ka ce manayin nasban wa jarra shine ba adali ilfani bibnaini sai ka ce daraba shurrani abdaini sai ka ce manan kana nuhin shurrani ko manayin kana nuhin abdain manan misalin hikayar marfu'i manayin misalin hikayar mansubi wasakin kuma kai dori kai sukuni ga ƙarshen nan na manan din nan ko manayin kai musu sukuni ga ƙarshen su abinda yasa nan yayi wasali yace wa qul manani wa manayni ya yi musu wasari ne lidarura to sakin za ka yi sukuni ta adil sai ka yi daidai ka yi adalci saboda hukuncin wannan watan as-sukuni dama hukunci ne shine sukuni sannan ya ce wa kulle man kala a tatbintun sai ka ce mana wa kulka ce liman kala wajen yin hikayar wanda ya ce ma a tatbintun wani na ce ma a tasbintun yarinya ta taho to sai ka ce mana waton mana asali ne manatun fathan nunun ta waɗannan sai an ka yi a ƙalbinta an ka koma an ka mai ta ha'u an ka ce mana ana ce kuma manat bai iskanin ta yi waton bai iskanin nuni wasa lamata ta yi man mantun kenan a tasbintun sai ka ce mantun maimakon manatun sai ka ce mantun ko mana wannunu nunun musakkanatun abin wasu kuni ce kabla tal musanna kahin ta tasniya ce in wajen tasniya na kaga nan da mun ka ce a tasbintun mufradina sai ka ce mana to in mata biyu na ma a tasbinta ne ko ka ce li zaujata ne ma'amatayin sai ka ce mantani lizaujata ne sai ka ce mantani nunu din nan kai mata sukuni wa nunu musakkara man sai ka kawata un fata mantani abla kalmusan na kahin ta'uta tasniya sai a mata sukuni wajen raf'a sai a ce mantan wajen nazba da jarra sai a ce mantayin mantayin wannan duk hikaya ce ga abin da yake na kira kenan yace wal fathu fatha to nazrun kadan ne anan ayi ayi fatha ga ga ainihin nunu din nan to qalilun kadan ne a ce waton mantaina ko mantana ayi fatha to qalilun kadan na wasilit ta'a ka sadar da ta'un wal alifa da alifun biman da man bi isri bayan za wannan mutum kalifun mai bege ne binis watin da mata ya an ka ce mata sai ka ce mana niswatin din nan na kira na idan za ka yi kayan su sai ka sa alishi da ta'u ga man sai ka ce manatu manaci shi ne wasilit ta a wal alif ka sa ta'un da alif biman gaman manta sai ka sa alif sai ka ce mana sa ta'un sai su kuma manat da isiri bayan za wannan kalifin mai doge ne da misotin ga mata kaga sai ka ce manatun waɗanda mata kuma hikaya duk dai hikaya ke eh rafa za kalifun biniswatin ko kalifun biniswatin a wasu a jarra jarra ce manatin kowanne raf'an wa nasban wa jarra duk suna ɗauka nan ɗaya misali ne yake wurin jarra amma za ka ce ja'a niswatun sai ka ce manatun ra'aitu niswatan sai ka ce manatin maratu bi niswatin shi ma sai ka ce manatin sai ka mai shi kuma sai ka mai ilhaqi bi bi jam'il muannas as-salim wa qul manuna sannan ka ce manun wa manin shi ma dai musakkinan alhali kana mai yin tsauri ga nuna dinnan musakkinan ka yi ma nuna dinnan tsauri in kila ‘yan an ka ce ja a ƙaunmu wato wasu mutane sun taho sai ka ce manun ka faɗi haka nan liƙaunin ga mutane kuɗana masu hankali to liƙaunin dinnan wurin jarra shi ke ko sai ka ce manin shi kuma manun ja a ƙaunin liƙaumin shi kuma maniyin wato wajen jarra sai ka yi umarni da maniyin yadda ka san dai jam'ul muzakkar salim kenan wajen raf'a tai da wawu akai sai ka ce maniyin wajen jarra tai da nasba ana yi da ya'u sai ka ce maniyin wato sai ka yi muwafaka gare shi wajen jam'i da wajen ainihin la'irabi wa in tasil wato in ka sadar da man ɗin nan a cikin maganarka in ka sadar sheta to falafzu man lafazin man ɗin nan la ya talif ba shi saɓawa wato ko wasu likai ko wakafi duk ɗaya ne in wasu lima ka yi man ɗin nan wa lafazin man bai saɓawa shi ka in ka yi wasu misali sai ka ce man ya faɗa in kai wato bambancin ayyun da man ne ya kawo a cikin wannan baiti wannan baiti ya nuna cewa ita man duk waɗancan hikayar da mun kayo magana a kai to ana magana ne a kan waton in za ka yi waƙafi to sannan aka magana za ka ce ja a rajulun ka ce manu ra'aitu rajulan mana martu bi rajulin mani ko ja a rajulani manan ko ja a rijalun manun ko ja a ƙaunin manun amma in za ka yi wakati in za ka yi wasili ka haɗa shi da wata magana to wannan man ɗai za ka faɗi sai ka ce ja a rajulun sai ka ce man ya fata ba ka ce a manu ya fata in dai za ka faɗi ya fata ɗin nan tare da man to dole manu za ka ce man ɗai za ka ce wajen wakafi ɗai kake za maka ce manu amma in za ka yi wasili man ya fata kawai bai halarta manu ya fata ko manani ya fata ko manin ya fata to shi ne wa intasil in ka sadar da man da maganar da abayanta to falafzu man lafazin man la ya talifu ba shi saɓawa matsalaka raf'an wa nazban wa jarran ifradan wa tasniyatan wa jam'an a ayyabka ala halihi فتقول جاء رجل أو امرأة أو رجلان أو امرأتان أو رجال من يا هذا yace wa nadirun manun sa alaman nan gaman kace manun to nadirun qalilun kadan ne yace fi nazmin ya tabbata a cikin waka urifa wanda an ta sani ya taho cikin wani waka amma bisa ga nadiri cewa wani mawaƙi a taunari faƙultu manuna antum faƙalul jinnu ƙultu imu zalama ka gani a taunari sun zo wajen wutata faƙultu sai na ce manuna antum kaga sai ce manuna bai ce man antum ba kuma ga antum yana haɗa da shi na ce waɗanda na ku faƙalu sai sun ka ce aljannu aljannuna ƙultu sai na ce imu zalama to ku yi tashan dum ina dare barka da dare wata riwaya kuma imu sabaha to barka ku da kwana kaganan wasu lina manuna antu maimakon ɗashi ɗaya manun sai haɗe da antum to tun da ya yi wasu liya ce manuna antum to wannan ya kawo sinadar ne ga wasu li ba a yin waka hikaya ga wakafi da aka hikaya su bayan ya kare magana ta ainihin hikaya wadda ake yi da ayyu da kuma man da suna wanda an na kira to sai ya cike da bayani akan hikayar suna wanda a alani dukkan magana na kira ɗaya shi to yanzu ya faɗo wajen ma'arifa ya ce to ba wai na kira ɗaya ba har da ma'arifa ana yin hikayarta amma shi ba da ayyu ba da man aka yinta shi na ce wal alamahkiyannahu min ba'di man in ariyat min adifin bi haqtaran wahkiyanna al alama kai hikaya alani in zaka yi hikaya kai hikaya tai min ba'di man bayan man ita kadai ba da ni ba ba da ayyu ba ko ita man din nan in ariyat yazan in ta kiranta akwai sharadi ta kiranta min adifin daga wani harafin adafi ita tana da ya goyi da hada ita kasa wawu ko fa'u wato wannan shi na son shi nuna ma cewa duk wata ma'arifa ba wai alali ɗaya ba duk wata ma'arifa wanda waɗannan wato sharuɗa guda uku ya sun ka tattaru gare shi ko wasu kofi guda uku to ana yin hikaya tai sharuɗan nan na farko da ya ce wal alama to alamin nan sharaɗi na ya kasance bayan ma'arifo duk muna da ma'arifofi guda shida ko bakwai to ma'arifan nan guda ɗaya an ka zaba an ya kuna ma'arifatan alama ma'arifa ne bil alamiya kamar ja a zaidun sai ka ce man zaidun ra'aitu zaidan sai ka ce man zaidan maratu bi zaidin man zaidin kaga hikayar lirayi kenan duk yadda an ka faɗi ga farko ja a zaidun sai ka ce man zaidun ra'aitu zaidan man zaidan maratu bi zaidin man zaidin hikayar nan za ka yi tala irabi duk yadda ya faɗi haka za ka yi to alami ɗaya kawa amma da an samu suna wanda ba alami ba bai halarta wani na ya ce ra'aitu a haka daga a haka ba alami na ba ra'aitu a haka to in za ka tambaya sai za ka ce man a huka ba ka cewa man a haka ka bi shi yadda ya ce ra'aitu a haka ka ce man a haka ba a ce haka ba a hikaya abin da ba alami ba in za a hikaya sai abin da alami maratu bi akhika za ka ce man ahuka a za ka ce zai man ahuka rab'a kawai za ka yi ja a ahuka sai ka ce man ahuka man ahuka ɗan nan zai ikata ko ina rab'an wa nazban wa jarran ba za a canza ta ba ba a hikayar abinda duk ba alami ba in ba bisa ƙauli wani ƙauli mai rauni wanda suka ce ana yi wani ya ce da'ana min tamrata ne da wani ya ce mai ma inda na tamrata ne sai ce da'na tamra min tamrata ne maimakon ya ce min tamrata ne sai hikaya ya ce min tamrata ne kamar yadda wani ya ce laisa bi ƙwarashiyar ga wani da ya ce a laisa ƙwarashiyar shi ma ba ƙwarashiyar ba ya ce laisa bi ƙwarashiyar laisa bi ƙwarashiyin sai ce laisa bi ƙwarashiyar ya yi hikaya wannan hikaya ana yin ta ne amma ala ƙaunin da ikin wato lafzun na ƙalilun ana yi amma dai ƙalilun ba da yawa ba sharɗi na biyu tambayan nan da za a yi ta kasance an yi ta ne da man ja a zaidun man zaidun ra'aitu zaidan man zaidan maratu bi zaidin man zaidin da an yi hikaya da ayyu to da wannan hikaya ba ta halalta ba in ka ce ra'aitu zaidan to za ka ce ayyu zaidan ko ayyu zaidu maratu bi zaidun kace ayyu zaidu baka da wani hali da zakai in ba na rufa ba ayyu zaidu shin wani zaidu cikin zaidu duka ayyu zaidu abinda yasa an kai hikaya an kai kebance hikaya da alami saboda yawan istimali mun yawa alamin na aka istimali da shi sannan kuma an kebance man saboda ita man din nan mabniya ce munin hikaya bai bayyana tare da ita saboda sukunin da aka reta ko wani hali sabanin ayyu ai an kaji kana cewa ayyu zaidan ayya ayyu zaidin ayyu zaidun za a ji abin yayi yayi muni munin zai bayyana musamman wajen irin mubtada da labarin mubtada ayyu zaidun ayyu ashe ayyu zaidin ayyu zaida kaga ayyu zaidun sai kace ayyu zaida ko ayyu zaidin wannan hikayar za ta yi muni shi yasa da su yi wannan hikaya wannan shi ne sharaɗi na biyu sharaɗi na uku wato ya zan manɗin nan ba ta da harafin haɗafi wanda ya goyu da ita shine yace yan ariyat min adifin da ya tara shi a sharadin uku ya zanta tsiranta daga wani adifi wanda ya goyi biha da ita wanda ya shiga gare ta kenan in an ka samu ta harafin adafi wato ra'aytu zaidan sai ka ce wa man da ka sa wawu wa man zaidun za ka ce da rafa za ka da wani yanayi da za ta yi in ba rafa ba malartu bi zaidan sai ka ce faman zaidun ra'aytu zaidan faman zaidan faman zaidun don rafa dai za ta yi wannan shine abin da ya bayani game da ainihin hikaya ta gehen alai sai ya cika wannan sharuɗa guda uku shine yace wal alama hakiyannahu min ba'di man in ariyat min aifin bi haqataran dan haka sai kace ga wanda yace ja'a zaidun man zaidun ra'aytu zaidan man zaidan ra'aytu bi zaidin man zaidin amma in ta goyi da adabi to ta ayyana rafi to wannan shine karshen babi mai magana akan al-hikayat hikaya to sai shiga bayani akan ainihin tanisi yace at-tanisu wato tanisi alamatu tanisi ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru takalkatif wa yu'rafu at-taqdiru bid-dhamiri wa nahwihi kar-radd fi at-tasghiri ولا تلي فارقة فعولا أصلا ولا المفعال والمفعيلا كذاك مفعل وما تليه كالفرق من ذي فشذوذ فيه ومن فئيل كقتيل انتبع موصوفه غالبا التا تمتنع وألف التانيث ذات كسر وذات مد نحو أنثى الغر والاشتهار في مباني الأولى يبديه وزن قربا والطولى ومرطا ووزن فعلا جمعا أو مصدرا أو صفة كشبعا وكحبارا ثمها سبأرا ذكرى وحسيسا مع الكفرا كذاك خليتا مع الشكارا وعز لغير هذه استندارا لمدها فعلاء أفعلاء مثلث العين وفعللاء ثم فعالا فعل لا فاعولا وفاعلاء فعل يا مفعولا ومطلق العين فعالا وكذا مطلق فاء فعلاء أخذا to alhamdulillah wannan shine karshen babin tani ko yace Okay, to misali na kawo ba ba ainihin eh ƙara shi ɗaya na ba shi cikin awo lalle bai ciki awo lalle haɗiƙa ba shi ciki ba lalle zai cikin wannan ɗan gaba ne. Waton, anan ya shiga bayani akan babin tanisi, da yake shi tanisi shina cikin ma'ani, wato wasu ma'anoni na waɗanda ana gano su ne bil alfazi, ko a gano su da lafazi, ko a fahimto su da ma'ana. To akwai ma'anoni waɗanda da alfazu ɗin ba a iya fahimta su wanda taninsu yana cikinsu waɗannan ma'ani ɗin nan akwai na ashasu wato abin da ya shahi gangar jiki ta jauhari in ma dai ta hayawan abu ne wanda a dabba ko kuma jama'at wanda a sandararren abu wanda ba ainihin dabba ba to hayawan ɗin nan ya kasu gida biyu muna da muzakkar muna da mu'annas akwai hayawanun muzakkar zakaru akwai kuma mu'annas to lafazin da an ka aza don shi gwadi namiji kawai to larabawa sun bambanta shi da lafazin da an ka aza don shi gwadi mace larabawa suna bambancewa tsakanin wanga lafazi ne wanda ke dalala akan tanishi wanga lafazi ne wanda ke gwadi akan tasgiri musamman wajen wasu hukunci-hukunci irin wajen ba da labari in za a ba da labari in namiji ne kaga ba za a sata uba misali sai ka ce ha za musulman haka irin wajen ishara sai ka ce ha za musulman saboda ni wannan ishara ce wannan namiji ne ke ha za musulman in mace ta sai su yi ishara da ta nisi su ce ha zihi musulmatu sai su bambanci haka wajen sifantawa wajen sifanta abu sai su sifanta shi da sifa ta tanisi sai a ce narun muniratu kaga narun an nuna kenan wuta ba mace namiji ta mace ta ba namiji ba narun sai a ce muniratu yawa ka gani awo saboda sifantawa ga ta muniratu narun in ka ga lafazi ga yanan narun ba san ko mina amma sai an sifanta shi ko an yi ishara zuwa gare ko an ba da labari da shi to za ka gano wanga mu'annasi na ko wanga muzakkari ne irin hazihi jahannam haka in ka diba ɗaya ka lafazin jahannam za ka iya bambance mina na namiji na ko mace jahannam to sai isharar nan sai ta nuna ma hazihi yawwa sai ta nuna ma cewa lalle wanga mu'annasi na irin hazihin narun lati kuntu biha tukazzibun kaga naro din an gwada cewa mu'annasa ce to da ire-iren waɗannan hukunci hukunci ko sifantawa ko ishara ko ba da labari to da yake waɗannan ma'anoni na taninci ko tazkiri sun keɓanta ne ga sunaye kawai ba su kasancewa in ba ga sunaye ba to don shi waɗannan hukunci hukunci da zai ambata zai ambace su ne waɗanda sun keɓantu da sunayen illa dai su laraba sun kakkasa sunayen nan waɗanda ke gwadi bisa ga ashkhas zuwa gida uku kashi guda sun lizinci hukunce-hukuncen da ke nuna maza kawai kashi na biyu su kuma sun nuna waton abin da ke nuni zuwa ga ainihin mata kawai sannan kashi na uku shi kuma waɗanda ke nuna suna ɗauka al'amurra guda ne ko mazan ko mata kenan abin da aka ce mata zikiri ko ta nufi wajen malaman nahau an yi kubara anin lafsi ala sifati au yi sharu ilaihi ka zalika abin da aka ce mata zikiri ko ta nufi tarifin su guda shi ne an yi kubara anin lafsi a ba da labari game da lafazi ala sifatin bisa ga wata sifa ta shi au yi sharu ilaihi ka zalika ko kuma a yi mai ishara bisa ga wata sifa ta shi wadda take ɗauke shi min al-ahkam al-khassati bihi daga cikin wasu hukunce hukunce wannan sun haƙi ɗanta shi wannan shi ake cewa tanisi ko kuma tazkiri kaga wannan ya nuna ma tanisi da tazkiri abu ne wanda yake bantu da ainihin sunaye kawai duk da shi ibn malik bai bayani akan khasiyar sunaye ke ba saboda ni haruffa ba a bada labari game da suwa haka ba a yi ishara haka fi'illai ba a yin ishara ga fi'ili haka nan ba a yi mai tasgiri ba a wa fi'ili tasgiri haka harafi shi ma ba a yi mai tasgiri to wannan shi yasa to amma kuma ana jin malaman nahawu suna ce al'afalu muzakkara suna ce alhurufu tuzakkaru wa tu'annasu to wannan malamai masu tahqiqi sun yi bayani suna cewa abinda suke nihi da al'afalu ba wai suna nuhin muzakkaratun na zama namiji ne ba ma'ana cewar da suka yi al'af'alu la ta'anisa fi shi an lafa da suka amfani da shi al'af'alu la ta'anisa fi fi illai babu tanisi gare shi don shi kaga ko ko wajen alamar da za a sawa ta tanisi da fi'ili a ce darabat hindu ai wannan alama ba fi'ili an ka samu ta an sa wannan alamar na don a nuna fa'ilin nan mu'annasi nan ba don a nuna fi'ilin nan shi an mu'annasi ba inda haka fi'ilai ba ba a yi musu tanisi su raye su ka ɗaukar tanisi ko kuma tarjiri su fi'ilai lai su bi jikurin wala ila kan mala ya kushe to lai ba a tazkirin su ba a tanisin su duk da dai suna laƙin lafazin tazkiri to akan wagga ma'ana ce na cewa ba mazakkare na ba ba mu'annasai na ba ka ko mala'iku a wani lokaci in za a yi magana za a raba musu lafazin tazkiri amma ai ba muzakare bane to irin wannan ne su ko harufa tazkiri da tanisi ne in ka ja ambata musu shi to don dai an maishe su sunaye kamar da suke cewa laita ya qulu hal mahzun laita wanga harafin na laita ya qulu hal mahzun mai damuwa da bakin ciki shike fadaita yace sai to kaga nan in ka duba laita an ɗauke ta matsayin mai suna duk da asalin ta harafi ce to don shi kaga an ce ya ƙolo ha an ka mayar da miri zuwa ga laita saboda an ɗauke ta suna an ka ɗauke ta don shi da miri ya kowa mata ba an bar ta ne bisa ga harafin ta da take na asali ba da tana bisa ga harafin ta na asali to da ba za a sifanta ta da taskiri ko tanishi ba to sannan ya fara da alamatu ta'anisi ta'un aw alif wa fi asamin qaddaru ta to dama abin da ka'ida alama ana sa ta ne ga abin da ba a riskat wannan ma'ana gare shi wanda aka wa alama asalin sunaye gaba ɗaya al'asma'u kulluha asalinsu a taskiru duk sunaye gaba ɗaya asalinsu muzakaranci saboda ni shi al'agalam hawa shi al'agalam taskiru na shi an mahirin jaya in ka duba mahi ganewa lafuzza gaba ɗaya masu gwada bisa ga samu abu waɗanda a samani za ka ce mai shai'un shai'un mina na muzakkarun hagan ashe'u kaga muzakkarun sibo ya ce annal ashiya'a kullaha at-tazkiru asul ashiya'a kullaha at-tazkiru asul abuwa dukkan su gaba ɗaya shine at-tazkiru dan haka kenan komi muzakkari na sai daga baya kenan za a samu ni at-tanisu sai daga baya sannan a samu lafazin attaninsu ga ainihin abin don haka nan ya kawo alamomin waton tani saboda ni duk komi namijina don haka in ana so a gane abu to sai a sa mai alama ko a gano cewa macen amma dai abinda asali da siri ce to don shi ya ayyana ainihin tanisin na ya ce alamatu tanisi ta'un au alif wato alamar tanisi ta'un ce ko alif wato alamar nan ta tanisi alamar tanisi alifun ne ko kuma ta'un ɗayan biyu su ainihin abin da ibn malikin ya ambata ba a samun ƙarin na uku saboda istikra'in da malamai sun kai sun bididdigi sun bididdigi alamomi waɗanda dai a tabbata cewa ba waɗanda wasu sun yi ta kawo ba waɗanda dai alama wadda a tabbatatta to babu wata alama ta uku wadda za ta nuna tanisi in ba in ma dai attanisu bitta'i ko attanisu bil alif duk wasu waɗanda an ka ambata da baya to za su shigo cikin tanisun nan bil alif ko tanisun nan bitta'i irin awo yawa waɗanda su sun ka tsaya gare su a tabbace saboda ana iya cewa akwai asalin su bil ma'ana to ai babu wata alama haka ma'ana ɗaya ba wata alama ka gani ga ta taho ga hibi ka gane ta yawwa yi yawwa yi ku ka gani amma nan kaga ta'o ta zaka gane ta gaba ɗaya an sawo ta cikin kalma to wannan ta'o ɗin tana nuna ni wannan tanisi ta ko alifin ka gane shi ya nuna tanisi ta wancan atanisu bil ma'ana shi ba bai cikin alamomi dan ba alama ta ba balle a gwade ta a ce tanisun na bil ma'ana bai cika alamomi akwai wanda sun kasa wato mallan zujaji ya ce uku na ya ce ta uku ita ce hamza hamza tun da kaga yan ce shubla alifuna ko shi kuma hamra'u shi kuma alhamza a ƙarshe ko to ya ce don haka alama ta uku ce suka ce aito da alhamza da alif duk abu guda da haka da halifu da hamza duk babu bai kara sun kace bai kara komai ba to akwai wadanda kuma sun kace ai sun kai biyar sun ka kara yawo wadda a cikin hazi sun kace yawo dinnan alama ce cikin taf'alina yawo yawo dinnan taf'alina yawo dinnan tana gudun tanisi annan sun kace akwai kasara cikin darabci ka kasar nan ta nuna mace an kama ba da rabta ko da rabto ba to shi ma dai duk sun yi musu ainihin nakan sun bi su da walwala cewa duk waɗanda ba alamomi na waɗanda a mutsare dai waɗanda za a samu ciki abinda aka nuhi da alama in an ka bashe ka kowane suna ka tsaye ka sama zai iya ɗaukar wannan tanisi zaga waɗanda ba ba su kasance haka nan ba ibn al-ambari yace kai alamomin tanisi goma sha biyar nan bari magana guda biyu ya wuce su gaba ya ce to guda takwas su aka samu sunaye ya ce akwai alifut tanisil makasura akwai mamduda akwai ta'uwar da ake samu cikin bintun da uktum akwai ta'uwar da ake samu cikin qa'imatu akwai ta'uwar da ake samu cikin su talhat sannan akwai alifun da ta'uwar da ake samu cikin irin su hindatu da irin nunu wanda ake samu cikin hunna da irin su antunna da kasar da ake samu cikin anki da ya'un wadda a cikin hazi da taf'alina din nan saura kuma ana samun su cikin fi'illai da ainihin haruffa daga shi a ra'ayi ne har da fi'illai da haruffa duk za a yi su za a samu su alamomi amma dai malamai suka ce duk abin da ya tabbata duk in an ka kewayo an ka kewayo an ka taliyo za a dawo ma guda biyu ɗinka alifin ɗin nan da kawo su a asali su a tushe kuma su ne alama wadda aka tabbatatta to shine yace alamatu tanisi alamar tanisi wadda alama ce wadda ke nuna lalle waga kalima da kake magana akan ta kalima ce muannasa to ta'u ita ce ta'u au alifun ko kuma alif ɗayan biyu in ma ta'un ko alif wato nan ya bi ainihin mazhabar basrawa wato da ya ce ta'u bai ce ha'u ba alamatu tanisi ta'un bai ce ha'un ba saboda malaman kufa su suna cewa asalin wannan ta'u ha'u ce da haka in kace fadimatu to asalin ne fadimahu hakurita ha'u sai an ka mata daga za ta koma ta'u kuma suka ce ayin za a yi wakafi ce za ka fadima ba ce za ka yi fadima da haka ha'u ce ba ta'u ba shi kuma wasu rawa su sun kai raddi sun ka ce wasu ɗauki wannan hakan ba wasu ɗauke shi a kan matsayin ainihin ta'o to alamar ta nisi ta'un ce au alifin ko kuma alif ka gai kawo au wadda ke gwada yin ɗayan biyu in ma dai ta'u ko kuma alif ɗayan biyu wannan yana nuna ma ba shi wa alamar ta nisi guda biyu da ta'un da alifin su haɗe cikin kalima guda ba za su haɗu ba da haka irin zikira kaga alifin ta nuna tanisi ne ko to baka cewa zikiratun ta haɗi guda biyu irin hubla baka cewa hublatun a hubla wannan alifin ta ishe shi ita gwada cewa tanisi ce gare shi to shine alamatu tanisi alamar tanisi ta'un wannan ta'u ce au alifun ko kuma alif to ta'u din nan ta kasu gida biyu mutaharrikatun akwai ta'un mutaharrika to wannan tahtassu bil asma'i qa'imatun sakinatun jalisatun qa'idatun to akwai kuma ta'un wanda shike mai dauri ba mutaharrika ba to wannan mai daurin za a same su cikin af'alu amma fa in an ka same ta cikin af'alu ba tana nuna tanisin af'alu ba tana nuna tanisin fa'ilin waɗannan af'alu da haka in kace qamat hindun kaga hindun din nan ba ta da wata alama ta tanisi tanisin ta ma'ana wina to amma ta'u din nan da an ka sa cikin fi'ili ya nuna lalle hindun din nan ma'ana ta ce to wannan ta'u tanisi kenan ana sa ta takhassu bil af'ali qamat sannan alif din nan ita ma ta kasu gida biyu akwai alifu tanisil makasura ita ce irin su hubla irin su salma akwai kuma alifu tanisil mamduda wadda za a samu irin su shamra'u safra'u da makamantansu sannan ya ce wafi asamin ƙaddaru ta kalkatif wato wa ƙaddaru ta sun ƙaddara ta'u fi asamin ga wasu sunaye waton ga wasu sunaye sun kaddara ta saboda ni ta'un ba ta shiga gare shi sai a kaddara ta'un kalkatif kamar irin katif da yake alamar ta nufi ta kasu ta takaitu ne ga waɗannan alamomi biyu da mun ka faɗi ta'un ko alifin haka kowace tana da nata hukunci wanda zai rataiwa gare ta sai fara da ta'un wadda ta ta nufi ɗin to ita kuma ta'un nan tana tahowa ne bisa ga huska biyu akwai ta'uwar da za ta bayyana ga hili ka gane ta akwai kuma wadda ba ta iya bayyanuwa wadda ke iya bayyanuwa yake mun kai misali da qa'imatun irin shajaratun samaratun baddatun hamamatun tamratun qa'imatun qa'idatun wannan babu wani tafsiri gare ba sai an yi wani dogon bayani a ciki ne ba saboda babu wani hukunci da muke bukata da an sa wannan ta'o shikenan an gama da haka saboda shi asali to akwai wanda shi kuma lafazin ta'u din bai iya bayyana ciki in ka diba lafazin lafzun muzakkar lafazi na na namiji amma kuma sai mun kaga larabawa suna gudanar shi wajen hukuncin hukunci ne da da hukuncin mata to wannan za mu kaddara ta'u shi na ya kawai da wasu asanin kaddarar ta ga wasu sunaye waɗanda su ba su ɗaukar ta'un ta'un ba ta bayyana gare su to kaddarar ta nan kam sun kaddara ta'un duk da ba ha ganin ta ga yili to sai an kaddara ta a cikin wannan suna na mu'annasi na saboda ni shiga cikin ta'udin nan ta shiga ciki ne shi a asali in bata shiga ba to kana alaka dalila zai kasance bisa ga kaddara za a kaddara karshen kalimar nan akwai ta'un babu wani abu da ya hana a bayyana wannan ta'un in ba isti'malin larabawa ba kamar irin ainu ainu ijja a gani ainu ainu mu'annasa ta ce kana ce al'aina ka haltuha baka ce al'aina ka haltuhu an san ainu mu'annasu irin uzun irin lisanu halshe irin abubun damke irin kabidun anta to kaga in ka duba duk waɗanda ba su da ta'u kin kaddara ta sun kaddara mai ta'u sun kaddara ka ainun din nan kamar dai ka ce ainatun lisanun lisanatun kabidun kuma ka kaddara mai kabidatun uzunun uzunatun qadamun qadamatun kamar an kaddara shine wafi asamin qaddarutta wasu sunaye sun kaddara ainihin ta'un illa abin da yasa ba ta bayyanuwa saboda istimali haka suke istimalin su haka su laraba duk yadda ma ga sun aikatar da lafazin su haka nan zamu yi unhani da shi ba za mu canza shi ba saboda ni al-ma'khazu as-sama'u yadda an ka ji laraba sun aikata haka za a yi amma in ba don haka nan ba to da za mu ce ainatin shamsatun da makamantar su shi na ba da misali yace kalkatif kamar irin alkatif kaga alkatif wato kaga kana cewa wajen tasjiri kutaifatu alkatifu sai ka ce kutaifatu ikka fada ainun sai ka ce uyayinatu shi da ma kadan wajen tasjiri shi sai ka maido da ta'u saboda min at-tasghiru yaruddu al-ashya'a ila usuliha shi tasjiri yana maida abubuwa ila usuliha dan haka wajen tasjirin ainun yanzu in ka tuba ka ce ai uyayinu da an ce ma ka yi tasjirin ainu za ka ce oyayi nasa kabirun sai ka ce kubai da sun ba ka ce a tsaye kubai don ka tsaya don haka katifun sai ka ce kutai fata ka faɗa shamsun sai ka ce shumai satan ‘yan rana wannan duka muna magana akan sulasi amma shi ruba'i ba sai an ƙaddara dawowar ta'un ba ‘yan ruba'i na shi wannan harafin na hudu ya tsaya mai matsayin kamar an hada an an samu hawa din nan kamar irin su anaqu zira'u irin su atanu har da lisanun ma ya shigo ciki lisanu wannan alif din na hudu to ya tsaya musu matsayin kamar an samu su wata alama ce ta ainihin tawurin nan to wannan shine yace wa fi asamin qaddarutta kal katif kamar irin al katif sannan ya ce wai urafu taqdiru bid-damiri wa nahwihi karabbi fi tasghiri da yace wa fi asamin qaddaru tago wato sun kaddara ta'un fi asamin ga wasu sunaye to kaga ana son ya za a kaddara ainihin sunayen nan to shi na yi ma bayanin yadda za a kaddara sunayen nan yace to wai urafu taqdiru ana gane takadirin nan ana sanye ne bid-damiri bi audid damiri wato da komawar damiri al'aidi al-ism wanda zai kowa bisa ga wannan sunan wanda zai nuna mace lalle hakika wanga sunan wato muannasi da kamar irin al'aina sai ka ce ka haltuha daga al'aina ijiya ka haltuha na sa mata kwalli kaga da miri ya nuna ma haɗin nan ya nuna ma mi ainu ɗin nan mu'annasi na aliyada ƙabbaltu ha ƙabbaltu yada kaga ƙabbaltu ha kaga aliyada hannu kaga ya nuna haɗin nan ya nuna yaro ɗin nan mu'annasi na shine wai urfu taqdiru ana sanin taqdiri bil damir da i'adatu damir al katifa na hashtuha al katifa eh kaga da hashtuha kaga ya nuna al katifa din nan mu'annasa ce tunda an kace na hashtuha na zabbace ta in ka gabci ka hada allon ka hada sai ka ce na hashtuha a wani hashtuha kasa baki ka zaɓatu awo hababba ce na hashtuwa wani hauhi da ire-iren takadiri da yake shi takadirin nan ana yi ne da abubuwa da yawa da yawa in sai kawo misali da damiri su sai ce kuma wani hauhi da duk abin da ya kama da damiri ire-ire ne kawami kamar ishara hazihi jahannam hazihin naru kaga naru an gano zan ka ga naru lafazi ne lafzin muzakkaru baka iya gano mu'annasun ko muzakkar ne sai da wagga isharar da an kai an kace hazihi naw ko hazihi jahannam kina ce wa nahwi sai ba da misali yace kan rabbi kaman maida waton wannan ha'u din ko wannan tanisin nan a mai sheta fit tasjiri wajen tasjiri dan tasjiri ya ruddu al-ashya'a ila usuliha wajen tasjiri sai ka mai da abu katifin ɗin nan sai ka ce kutaifatun yadun sai ka ce yudayyatun kaga yadu sai ka ce yudayyatun awo ba ka ce ɗai yudayyatun aliyadu sai ka ce yudayyatun sai ka maishe shi zuwa ga ainihin asali ne kaga irin wannan shi na nuna ishara tana nuna tasgiri yana nuna aurud damiri yana nuna cewa abu ne mu'annasi wannan abun mu'annasi ne haka nan wajen hari هذه الكتف واتن وجن اخباري كي هذه الكتف مشويه هذا ذاك بار لاباري الكتف مشويه الكتف wannan kan fada sai ka bar labari kace mashwiyatu kidan mace ta ba misa baka ce mashwiyun da alkatif sai kace mashwiyatu to cewa mashwiyatu wajen bar labari ya nuna wannan mu'annasu ko ko kuma wajen na'ati sai kace hadhihi alkatiful mashwiyatu لذيذة هذا هذه الكتف المشوية وكما الكتف المشوية لذيذة تبقى الكتف المشوية هذا صفة كنا نعتي وكما وكم إن وجن أردينا سيكا أن تيبتا أم وجن ثلاث هو أربع سيكا أنت ثلاث أزودي ثلاث أزودي wato jam'u zaudin zaudi shine ainihin na raƙumma sun kai biyar sai ka ce azwudin sai ka ce azwudin azwa out azwa iri ne na shine awo kwarai shine shine azwa shine suka sun ka ɗauko sun kamar sai azawa azwa to azwudin kaga raƙumma ke to mafi yawa abin da ya mafi yawa ga tawaɗin nan shi abin a ƙa'ira ana tuwa da ita ne don ta bambance muzakkari da mu'annasi in babu tawaɗin nan sai a sa waɗannan ainihin alamomi muslim muslimat a gani imru'un imra'at ana iya samun ta haka to kalla maji'u hafi ismi kaga imru'un imra'atun kaga imru'un sunana imru'un mutum imra'atun mace كائن قل مجيئها في الاسم رجل رجل امرؤ امرأة sai sama'an kawai amma ga sifa to tana da yawa ana iya tuwa da ita ga sifa da yawa ana kawo ta kuma ita ta wadannan don abambanci jinsi mufuragi da jinsi tamrun tamratun in ka ce tamratun da biyu guda in ka ce tamrun su da yawa bakaratun na gegura bakarun da yawa kaga an kawo ta don ta nuna jinsi na abu gudana bakaratu ana kawo ta don ta nuna ainihin wannan jinsi tamrun tamratun kuma ana akasi a sa ta'un ta nuna jinsin abu da yawa a ɗebe ta'un kamar kam'un da kam'atu in an ce kam'un guda rodiya an ce kam'atun to da yawa jinsin roja aka shin tamron da tamratun kenan kuma ana kawo ta'un don mubalaga don ba ko ina za ganin ta unka ce ta ta tanisi ta ba kuma allamatu tana ji ana ce al'alimul allamatu darrakatu fahamatu kaga kaga ad-darrakatu ba wai mace aka nuhin darrakatu a mubalaga ta lil mubalaga sai a ce rawiyatun mai yawan riwayatu hadisi allamatu babban malami ne awo ka gani a da'iyatu mai yawan da'awa ke mai da'awa kaga da'iyatu kuma ana kawo kawo ta don taukidi kamar nasabatu nasabatu wato karfafa ainihin nasaba mai yawan kawo nasaba ne yana kawo dangantaka to da makamantan irin irin wannan ana iya kawo ta'u don wato iwat saboda ta zama maimakon wani abu da an ka shahi kamar wadda aka kawa ga idatun idatun wa'adun alƙawari sai a ce idatun alƙawari wannan ta'o da aka kawo to iwadun ne an anil wawi da an ka shahi farko kamata a ce wa'datun sai an ka ce idatun wa'datun asali sai an ka ce idatun an ka shahi wawun a farko aka shahi wawun farko idatun kamar irin iqamatun kaga iqamatu asali ne iqiwa masu an ka shahi wawan sai aka kawo wannan ta'u don ta nuna ta taimaka ma abinda an ka shahi to da ire-iren waɗannan to sannan yace wala talita wala talifa riqatan fa'ula aslan wala mis'ala wal mis'ila wato har yanzu yana ƙarin bayani game da ainihin ta'u din nan yace to ta'u tanisi ba ta tahowa ta bi wasu ma'aunai da ya ambata nan ma'auni guda biyar waɗannan ma'aunayen guda biyar tuta uttanin su ba ta tahowa ta biyo bayansu wato waɗannan ma'aunayen da sun taho to suna iya ɗaukar muzakkari ko mu'annasi da haka nan babu bukata a sa tawo kasan dama mun ce sun kasu gida biyu abubuwa akwai muzakkari zalla akwai mu'annafi zalla akwai kuma abin da yana ɗaukar tazkiri ko tanisi wannan shine wanda yana ɗaukar tazkiri ko tanisi to ta uba ta biya waɗannan ma'aunayyan fariqatan alhali ita wannan ta'un ta taho tana mai bambancewa tsakanin muzakkari da mu'annasi za a ce haza rajulun sabura hazihi imra'atun saburun ba a ce saburatun shine fa'ula fa'ulu shine saburun duk abin da addisa ga ma'aunin fa'ulu ba wai saburu ɗai ba duk wani abu da addisa ga ma'aunin fa'ulu to shine watan wala ta lifa da ƙasan fa'ula haza rajulun saburun ko hazi imra'atun saburun haka nan mis'ala kana ce rajulun mihizarun imra'atun mihdarun mai yawan surutu rajulun mi'dirun wanda ya sa turare mai kamshi ce ko imra'atun mi'dirun shine wala tali fariqatan fa'ula amma fa'ula din nan yace aslan wadda ta asali ce wadda ya wala tali fariqatan waton mai rarrabewa to banda gairu fariqa in an samu ta'un wadda ba farika ce ba ba mai rarrabiya ce ba kuma irin malula irin faruka malula wato irin mutum ya gaji har kosa da abu sai ka ce malulatu ko kuma mutum farukatu mai mai tsoro to wannan ta'u din nan ba ta'ul farika ce ba a ta'u ce ta mubalaga tana ce rajulun yawa irin waccan da mun kai za ka ce rajulun wato malulatun kai mutum ne mai kosawa ya gaji malulatun kenan ko kuma rajulun wato faruqatun mutum na mai tsoro faruqatun ko irin al'alimul allamatu to ta wadannan wannan ta'o ta mubalaga ta dan haka talhaqul muzakkara wal mu'annas sannan ya ce aslan shi ma ihtirazi na yi aslan daga wanda shi ke fa'ulun na amma mai ma'anan maf'ulu wanda shi ana iya samai ta'un kamar irin akulatu mai ma'anan ma'akulatu irin rakubatun har ana samu tawo akulatun shi kaga ta ka samu tawo baka ta dai akula in ka ce akulun namiji mace sai ka ce akulatun eh eh rajul rakubun rakubatun irin naqatun halubatun wadda ake tatsa bi ma'ana mahlubatun kenan fa'ulun ya kasance mai ma'ana fa'ilu ne wato saboda niyatul fa'ili a ciki sannan ya ce walal mis'ala wal mis'ila ko su su ne mun kai misali mis'ala kawo irin mihizar mihizaru kana ce rajulun mihizaru imra'atun mihizaru wal mis'ila shi ma rajulun mi'irun imra'atun mi'irun kaga rajulun mi'irun imra'atun mi'irun kazaka mis'alun haka nan mis'alun shi ma atta'ul fariqa ba ta biyo shi ba a samai ta wala ta li fariqatan fa'ula kazaka mis'alun haka nan mis'alun duk abin da addisa ga ma'aunin mis'alu da haka na ce rajulun migishamun imra'atun migishamun shine allazi la yantahi amma yuridu wanda ba a iya tunkara sai da ya ta gaba ga abu to sai yayi shi duk yadda an ka tare shi bai yarda shine allazi la yantahi amma yuridu wanda bai tukowa ga abin da ya nuna sai ce rajulun migishamun yau hawa ƙyaunan shi imra'atun migishamun ko rajulun migishamun yau hawa shi yau rajulun migishamun wato wanda mutum na mai jarunta mai zai ke mutum abin da ya tinkara babu mai tariya ta wa mata lihi talfarki wato wa mata lihi talfarki minzi duk abin da ta'ul farki ke biya ta minzi daga waɗanga da mun ka ambata cikin ma'aunan yanga guda biyar duk wanda ka ga ta'ul farki ta biyo bayanai ku fashi zuzun fi lalle an samu shazzi a ciki ne ya rake ma hanya kamar irin aduwun kaga fa'ulun na aduwun sai ka ji an ce aduwatun to shazzun cewa aduwatun shazzun ya ya ya ya shazzun irin miƙanun a ce miƙanatun ko miskinun a ce miskinatun daga mis'ilun na ai miskinun mis'ilun ko yana cikin abubuwan da aka fi kashi go mis'ilun mai irin amma kaji an ce miskinun miskinatun to to shazu shazu an jiyo ana ce imra'atun miskinun imra'atun miskinun miskiniya ba sai an samu ta'un ba alal qiyas an jiyo hakan kuma an jiyo ana sa ainihin ta'ud to ta'ud nan da an ka sa shazu ya sa a ma'aida wa min fa'ilin ma'aunin da zai kawo na da yake nan ko tunda mun ce fa'ula mis'al mis'il mis'al to na na karshe shine fa'ilun fa'ilun kamar irin qatilun ta qatilin kamar irin qatilun mai ma'anar maqatulun irin jarihun mai ma'anar majruhun to kana cewa imra'atun qatilun rajulun qatilun imra'atun jarihun rajulun jarihun duk waɗanda ba su bukata da a sa musu ta'ul fariqa amma yace in tabi'a mawsufahu in yabi abin sifatai to attata tamtani tana hanuwa galiban mahirin jaya to mahi yawa ba a samai ta'ul galiban sai ka ce rajulun qatilun imra'atun qatilun kaga sama sharadin in tabi'a mawsu mawsufahu in yabi abin sifantawa kai wato in an kai mai istimalul asma'i kenan ghairu jarin alama mawsufin wato in ya zamba gudana bisa ga mawsufi ba wannan talhaqu ta'u kawai kace ra'aytu qatilan namiji ka tanu ra'aytu qatilatan mace ka tanu saboda ni siraran min iltibasi al-muzakkar bil ma'ruf in kace dai ra'aytu qatilan to za ka rikitar da masu sauraron shin da kace katilan namiji ka nuni ko mace saboda baka faɗi sifa ba ka'ida sai ka faɗi sifan nan sannan waɗanda ma'aunan ka aiki in ka ce ra'aitu imra'atan sai ka ce katilan ra'aitu rajulan katilan amma in ka ce ra'aitu katilan kawai to mai sauraron ka bai iya bambance namiji haka nuni ko mace to dan shi ba tun harko an ka ce to ba a halalta a sa a ɗebe ta'un ga mace nan ba da haka in za ka faɗi irin nan babu motsufi sai ka ce ra'aitu ƙasilaka na ga wadda an haɗa shi saboda ka a samu iltilafi don shi ce galiban ta tamta ne to ta tana hannuwa in ya bi masu in ta bi a masu fahu in ya bi abin sifantawa ta shi wani rara mil hafatun jaridatun mil hafatun jaridatun ya zanna da shi kan ta'an nan ko kuma irin imra'atun wajihatun wa alifu tanisi to anan yanzu ya kare da bayani akan alama ta farko ita ce ta'u to yanzu zai kawo alama ta biyu ita ce wato alif dama guda biyu ne alifun da ta'u to ita kuma alifun kamar da muka ce ta kasu gida biyu akwai alifu tanisil makasura akwai alifu tanisil mamduda to kowace daga cikinsu tana da ma'aunaye waɗannan ma'aunayen kawai zai faɗa ma ya ce mato ga ma'aunaye duk wani suna wanda an mu'annasi wanda za a wata nisi da alifin to ka aza shi ɗai bisa ga ɗayan ma'aunayen garfi a ba inna inna inna alifu tanisi mamduda ne inna makasura ne kowane zai faɗa mana shi yace wa alifu tanisi wato ita kuma alifu tanisi ta kasu gida biyu za tu ƙasirin akwai ma'abuciyar ƙasiri ita ce aka ce ma'alifu tanisil makasura don mi aka ce makasura kamar suna makasuri a ga irin musa a ga ƙasiri a ciki an kange ta bisa ga wannan rari bai zagayawa ita ce mahabusa ne rafan wani zuban wajen ran haka nan na take kamar irin shubla salma zikra wannan alifu tanisil makasura suna makasura ya ita asali shi yasa ya fara gaba da shida wa za tu madda akwai kuma ma'abuciya madda wadda za a ja alifin din nan makasura har a samu alhamza ta hito to ita an rehe ita kuma dan shi biyon ta da ita shi na yin misali yace na hakutancin unsal gurri algurri namiji na algurri fari to mi amma ce tai garra'u algarra'u fara sauda'u faqa safra'u bayda'u hamra'u to da ire-irensu su kuma alifu tanisil mamduda yace wal ishtiharu fi mabanil ula yubdihi wazn uraba wa ula yace wal ishtiharu shahara fi mabanil ula a cikin maton gine-ginen wato ma'aunayya shi kan da mabani din ma'aunayyan wagga alifun ta farko alifu tanisil makasura kenan to shahara yubdihi wazn uraba awon ƙuraba yubdi shi na bayyana shi wato tana da ma'aunayye waɗanda zai ambata na farko shine ma'aunin ƙuraba kama fu'ala shine ma'aunin ta fu'ala duk sunan da ya to bisa ga ma'aunin fu'ala kama irin ƙuraba to wannan alifu tani mamduda ne ma'ana ƙuraba shine addahiyat musiba shi aka ce ma'uraba addahiya wato musiba wa dula da kuma irin aɗula kaga duk dai fu'ula kenan shi kuma ma'aunin ɗula shine fu'ula kama irin su shubla tanisul adwal ne tanisi ne na al'adwal mafi tsawo shine aɗula yan kace al'adwalu mafi tsawo to tanisi ne aɗula mafi tsawo mace al'adwalu namiji mafi tsawo mace kuma a tsula kamar yadda zaka ce ma namiji al'ashaharu mahi shahara to mace sai ka ce ashuhura ashuhura wadda ta fi shahara cikin mata kenan to shine a tsula wa marada sa'annan akwai ma'aunin fa'ala shine ma'auni na uku da ya kawo na harko fu'la na biyu fu'la na farko fu'ala fu'ala bi fathi bi dammi al-awwal wa fathi al-thani na biyu kuma wato fu'la shine dula na uku kuma fa'ala shine marada eh ana cewa maradatin naqatu ai asra'at taguwa ta yi gaugawa sai a ce marada taguwa mai gaugawa kenan wa waznu fa'ala sa'annan awon fa'ala amma hala kaunihi jam'an alhali shina jam'i na hau irin jarha kaga jarha jarha mina na jam'u jarihi jarha to wannan jarha jam'i ne na mata waɗanda an kawa rauni jarha duk waɗanda ma'aunayye na mata ne waɗanda an jarha jam'u jarihi wato mace wadda an kawa rauni to jam'in su jarha shi ne ma'auni na na hudu kenan ko? jam'an in shi na ainihin jam'i kenan kama irin sar'a jam'u sari'in ne kenan sar'a waɗanda an kawa kayi waɗanda sun ka faɗi sar'a kenan au mazdaran ko kuma sun ka taho waton fa'alaɗin na ya taho shi na mazdari mazdari kama irin da'awa kaga da'a ya yi da'awa da'awa da'awa ba wai da'awatan na ta'u ba da'awa a mazdari da'awa na alif shi ma mace alifu tanisin makasura ce au sifatan ko kuma ya taho shina sifa kamar shab'a ka shab'a kamar yadda ya misali shab'a kaga jam'u shab'ana jam'i ne na shab'ana wato wanda ya ƙoshi namiji shab'an wanda ya ƙoshi mace kuma shab'a shab'a waka hubara kamar irin hubara shi kuma ma'auni ne fu'ala hubara kumarel shi aka ce ma hubara sunan tsuntsuna hubara iri ne na sumana sumana 'yan talutsa su kuma su aka ce ma sumana duk dai tanisi na wasu maha haka nan ma'aunin fu'ala shi ne sun maha ma'auni na shidda kenan sun maha ismun lilbaɗili suna ne ga abin da a ƙarya sai a ce sun maha sannan sibaɗara shi ko ma'aunin fi'alla fi'alla fi'alla waton shi kuma fi'alla ɗin nan sibaɗara ko suna ne kamar sibaɗara ɗin ko masdari kamar irin zikira zikira fi'ila kenan zikira fi'ila ko jam'i ne kama irin zirba zirba buddari sai a ce zirba buddara zan jagu shijila shijila zabuwa shijila da zirba wa hissisa akwai kuma hissisa wato mai yawan gaugawa kenan hissisa fi'ila kenan fi'ila ma'aunin fi'ila ma'al kufurra tare da kufurra shi kuma fu'ulla duk waɗannan ma'aunayye ne masu nuna alifu tanisil makasura kufurra irin huzurra min alhazari shi kufurra din nan wata jikata da suka sabon da dabino ciki wi'a'u dal'i inda bi ne fara ainihin ɗaya su sukan samu wata jikka sai su karma ba wannan da biyu saboda shi nuna shi kyau wannan jikka ita ka ce kufurra kufurra ka za ka hullaida haka nan hullaida bisa ga ma'aunin fu'aila hullaida lil ikhtilabi wato don nuna garwaya irin luggaiza luggaiza bari in baka ɗan luggaiza waton lugozi kenan ina wata magana wadda ba a cika sauran ganuwa ba ilgazi kenan wanda aka ce ma da Hausa huri-huri huri-huri lugai ba ma ashukara tare da ashukara shukara shi kuma naftun sunan wani tsoro na shukara irin hubbaza mai masa kenan hubbaza khubbaza irin khuddara sunan wani tsuntsuna khuddara wa'azu ka dangana istindaran karanci ligairi hazihi ga wani waɗannan ma'aunayye a cikin maginayyan wato makasura yace ka dangana istindaran karanci ligairi hazi ga wani waɗannan ma'aunayye wato waɗanga ma'aunayye ya kawo masu ne gaba ɗaya ma'aunai ne waɗanda ke magana akan ni ma'aunin alifu tani sil maqsura kuma ya ce ma gaba ɗai duk wanda ba su ba to nadira duk wanda bai kawo nan ba to ka dangana mai istindari kamar irin fai'ala bai kawo shi ba kamar haisara yana nuna hasara irin fa'lawa harnawa sunan wani tsoro na irin fu'ula kamar ƙu'ula ƙu'ula zarbin min almashi nau'i na na tafiyar tsahi sai a ce ƙu'ula yana da gwaimaya to duk ire-iren waɗannan nadir to saura shi ɗara ko uku ko ai ana iya sawa ko eh ana iya tun haye su ko ko ko? Tawa, to shi ke to alhamdulillah, wasu salatu wasu salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabi wa muwala subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Mun tsaya baiti na nawa kenan? 767 ko? Sai mu tashi alifu tsani sil mamduda kenan. To alhamdulillah. Thank you.